أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله تعالى عن قلوب المكتون وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي وارض الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيمياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والإجن والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها لأهمة الشيخ إيدري لنا بهذا المهدري والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان أربعين دبيو أشكن رماه نشو مر الفوتي تغمده الله بفضله ورحمته وأسكنا من fuyudatihi jai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu koma fayakunu ahadu rajulaini ɗaya daga cikin mazaje biyu kasancewansu rajulun gayar alimin wala faqihin mutumin da ba malami ba balle kuma ya zama faqihi wa rajulun alimun faqihin da kuma mutumin da yake malami faqihi dama magana biyu ce muka ɗauki ɗaya muka fara magana kai sai kuma ya kamata mu dawo baya saboda a tafi da abin ala an ala nizam insha Allah fa'amal awwalu shi rajulun gairar alimin mutumin da ba malami ba wala faqihin kuma ba faqihi ba fala budda an yi tayyara dole zai ɗimoce in abubuwa suka zo masa saboda zai dinga kwatantawa ne da hankalinsa da ƙwaƙwalwansa sai ga kaman ya ɗauki ci amma kun ba ci ba ne saboda abubuwa da yawa wanda suka shiga cikin mutane ko da abidi ne mai ibada to in ba malami ba ne ba faƙihi ba ne to ba zai yi ba za ka same shi a ɗimoci ne saboda ko imaninsa yana yawo saboda koya ga ƙunƙwasa aka jijjiga zai saki don zai ga in akwat kai ka ga kazafa yanzu a ce komi rashin hankalinka a ce annabi komi da hannunsa a ciki ai wannan aikin Allah kenan sai ka ga ya ci ka gaskiya fa abin ba sai faɗi mai Allah wallahi a kwatanta da annabi ba ma ba ma ta wajen manzo Allah ba a kwatanta ma na annabi ana saurin idraki a gane amma wani a ce ka wai wani wai wali ne amma yana da kaza wai yana da kaza fa kaza kaza kaza sai a jijjiga shi sai sai sake ne haka ne saboda wayan in aka ga kai amma wannan abun mutum ya zama shi kenan sai sake sai saki imanin to haka yawanci ko mutum abidi ne sai wanda Allah ya datar da shi amma yana dimota sosai yana dimota saboda haka karatu shine mizani ka tsaya a gurin ka tsaya daram saboda ka san abin yana da asali ko da kowa zai kauce akan abin kai ka san na Allah shine gaskiya to wannan shine ilimi eh amma tunani ba haka bane kaga li'annahu ya'lamu ya sani wai ta haƙaƙu yana da haƙiƙa annan hukumu annan hukumun lahi wahidan hukuncin Allah ɗaya ne la khilafan inda wuta ala babu wani khilafa a wajen Allah bai na ikhtilafa inda sami ai ikhtilafi yana faruwa ne inda sami wajen ji din fannasu wal mansuhi akwai nasihu akwai mansuhi akwai amu akwai mahsusi akwai mutlaki akwai muqayyadi wagare ma zikira da wani abin da ma ba haka bane waya alamu aidan yana sani annal matluba abinda ake nema min al ilimi a cikin ilimi al'amalu eh abinda ake nema a cikin ilimi aiki da shi shine in mutum bai samu haka ba to akwai damuwa wannan al'amala shi kuma aiki la yutabaru baya ba a ce masa aiki la iza sa sai dai in ya inganta al iktida a kulli shay'in fi fi iktida'in la fi ibtida'in kowane abu yana cikin koyi ne daga manzo Allah ba daga a kaina na fara ba eh mu muka fara ba shine ba a abin yana sila da annabi shine shine wanda komi yadda yake tafiya kenan la'annahu inma yuradu domin komi ana jawo shi ne lil hisabi a sashi a mizani yawa abin da aka zo kaga ai abin da Allah ya gaya maka inma yuridu Allah ya da lagar kana lakum fi rasulillahi to ai shine uswa din liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kaga shine liman kana yarjullaha wal yawmil akhir in dai Allah kake son ka bi ka samu natija sai kai koyi da irin abin da annabin ne yazo da shi amma in ba haka ba haba mansura ne kaga yuraddu alal hisabi ko me za ka shi wajen hisabi in ba shi bane yuraddu za kore shi za ce ba ciki komin kyan abin komin kyansa za zubar da shi to haka addini yake tafiya wama ya tafi minas sawabi da abin da zai biyo na daga samun lada wali iqabi da iqabi lizalika saboda haka kanal mukallafu shi wanda aka ce masa wanda aka sa masa taklifi inma yatlabu ma'rifatul haqi shi duk mutumin da kaji an ce masa baligi ne to ana neman ya sami me Allah yake so ya bi me Allah baya so ya bari abin da ya cancanta kenan ya sani eh saboda shine zama da Allah lafiya wasawabu da lada allazi takunu bi sa'adatun wa najatun wanda shine zai sa ya samu arziki da samun tsira li'annahu mukhallasun domin shine wanda ya cancanta ya samu takhlisi wal mukhlasu la yatlabu min al ulumi shi kuma mukhlasi baya neman ilimi wal amalu baya neman aiki illa man yakhlusu min al lawmi maulahu sai dai ya nemi irin abin da zai yi don Allah kar ya zarge shi. Eh maulahu, Ubangiji ya ce, kamanka, eh kamanka, to wannan akwai mutumin da ko yaya, ko yaya mutum ya yi shakin aka ce kamanka, to wani kasan ba a kama mutum a yayi laifi ba. a ganka a ce har da kai ya fi duka ya fi duka to wannan kawai ya ishi mutum shiga taitai to karab wannan mutum ya samu a wajen ubangijinsa wayu jabu lahuwar dahu yana neman yardan asad wakada wakafa ala ikhtilafi kasirin an samu ikhtilafi mai yawa akan akan haka ko fazada hiratan sai mutum ya ƙara samun ɗimuwa wa ina ma yuridu ana neman zawalul hirati wannan ɗimuwan ne ake neman ya gushe eh maimako mutum ya samu ɗimuwa da irin wannan to wani wali yana cewa da ya bi Allah da ya bi Allah Allah ya kama shi da laifi da gara ya saba wa Allah ya samu rahama a kama shi da laifi a tsakaninsa da Ubangiji to gara sabo ya yi a yi masa rama ai shi ne wannan baitin alkibiru ima bi ulumin auna samin auzumarin afi ladat ma'asiyatin ka gani ma'asiyatin tura su zillan haira ka saba wa Allah sabo na Allah ma'asiyatin tura su zillan amma gashi nan ka saba wa Allah ne amma ya sa ka kaskanci a wajen Allah ya fi alkhairi da ka bi Allah ka yi dagawa ka bi Allah ka yi dagawa a ga wannan ma bai dace ba gara ka saba wa Allah ka zamo a kaskance sagiran ubangiji ya maka afuwa ya kyale ka ai malamai Allah saka musu alkhairi fa kaifa isna'u mutum ya zai wannan shine na farko kenan wa masani shi rajulun faqihun alimun faqihun kenan can ai rajulun ni gaira alimun wala faqihin shine na farko wannan kuma alimun faqihun shi kuma yadda yake matakinsa na biyu abinda zai faru fahim da hu mayin da lawali abinda ke wajensa yana wajen na farkon amma waza da alai an ƙara masa annahu sahibu riwayati shi yi abuci riwaya ne shi mai wannan ilimin eh kaga wancan la alimun wa la faqihun wannan kuma ai an ƙara masa martaba dai ne la shi wannan alimin ne kun faƙiwa ne kaga ya ƙaru da ilimin ruwayati wadda rayaci yana sane da ya karanta an bashi bil kitabi sunnati wa inda min al fiqi yana da fiqi wal fidanati yana da kaifin kokolwa ma yuwarhu bi ma akhazil aqwali wanda ya samu sanin makaman zantuttuka wal mawadi ila istidlali da gurare na kafa dalili kaga ya kaza sai ce ai annabi ne shi dan san ige da batsin kyawa ne ya kaza qur'ani ne fara amma ya kaza kai ne kana zaton abin hakan babu babu ba shi ake nema ba waje da ulama'u malamai sun samu irin wannan fadawwanu lahu sun yi tadwini min riwayatihim a riwayan wa'innan ilimin wa ra'ayihim da ra'ayin irin wannan malamai min ittifaqihim da yadda suka yi ittifaki wa ikhtilafin da yadda suka saba ma hada ilayhi jamal min alkhairi wanda suka tara da yawa daga alkhairi wa ana wa ala kasirin min an-nazari aka taimake su daga mafiya yawa daga nazaru fastakhraja min bayni farashin hilafi wa damihi sai aka fitar da abin da ke tsakanin faras hilafi wato maman hilafa wa damihi da jininsa labanan ya zamo labanan khalisan min fami wato ya zamo nono tsantsa daga bakinsa wajen tatsa fansarafa sai ya juyi mashuru suduri wajen bude kirji bima yashfi da abin da zai warkar da shi mahadiyan ya zamo mai shiryarwa ila alhaqi zuwa ga Allah min khilafin fi daga barin sabani mutarifan yana mai itirafi bi husni sani la alami wannan daga ji ka gane ya san komi daga Allah ne sani ila alami kenan ubangiji mutarifan yana mai furci min faidal allami daga kwarin wannan na al'allami ubangiji masani wa ila haza anan ne ashara hayar albariyati bi qawli sallallahu alaihi wasallam fiyin halitta ya yi magana da fadin sa man yuridullahu bi khairan duk wanda Allah yake son shi da alkhairi yufaqihu fi dini sai fahimtar da shi addini wa haza ma'anan makila shine ma'anan abin da aka ce laysal ilmu bi kasratir riwayati ba yawan ilimi ba ne da yawan riwaya ka rawato kaza wannan mal ilmu shi ilimi nurun haske ne ya ba Allah fi kalbi man yasha'u Allah ne yake haskakawa a zuciyar wanda ya so Allah ka sa muna daga cikin man yasha'u wa ma amara Allah ta'ala da abinda Allah ya horo ko wala wala rasulu ko manzansa illa bilabali wa ma amara Allah ta'ala ubangiji bai yi horo ba wala rasulahu manzo Allah bai yi horo ba illa bil amali bil kitabi wa sunnati nabi sai dai ayi aiki da qur'ani da sunnan annabinsa wa ma amara al ulama malamai ba su yi horo ba illa bi zalika sun bi tafarkin yadda wanda suka bi kenan wala kasadu ba wanda ya nufi illa zalika sai wannan manufa an an anna khalifa ba'dihim wanda ya saba wa shashin su fi zalika a cikin wannan fawad ikhtilafu shi yake nufi sabanin fahmin na fahimtar su wastinbadihim da istinbadin su wa gairu ma zikira kama ta kaddama da wani abin da ya aka ambata kamar da ya wuce na'am wala yakbal Allah ta'ala min ahadin Allah baya karban aikin wani shiwa zalika sai wannan aikin kitabu wa sunnatu hmm? faman kana hujjatan lahu duk wanda ƙur'ani da suna suka zama hujja ne gare shi na ja ya tsira wa makana hujjatan alayhi duk wanda ƙur'ani da hadisi suka zama hujja ne a kansa halaka shi kuma ya halaka kaga lahu alaihi lahu bil fadali kenan alaihi bil halaki duk lokacin da kaga irin wannan ya tafi yayi ta'adda da ala alaihi ala alaihi kenan to mutum ya halaka eh eh kaga Allahumma sallit alaihi ka gani Allahumma sallit alaihi Allahumma adihi Allahumma sallit alaihi in aka ce sallit alaihi Allah ka sallada alaihi to bala'i ne eh bala'i yake son aikin sauka amma Allahumma Allahumma anzil lana anzil lana albarakata eh ka saukar mana da albarka amma sallit alai musiba ne eh Allah ya kiyaye wahmu radiyallahu ta'ala anhum su malamai talabul ilima sun nemi ilimi wal haqa sun nemi wargwaje gaskiya fi kulli makanin a kowane guri wa jama'uhu sun hada shi min kulli mawdi'in a kowane guri wada'u sun aje shi liman ba'dahum ga wanda da muka zo bayan su majmu'an masmu'an an tara an jiyar mahasuran an yi masa hasaro an kiyaye shi manzuran an sa masa ido lijtaidu kullun li nafsi saboda kowa yayi ijtihadi da kansa ai an gani Qur'ani gashi na rubuce hadisin manzo Allah gashi na rubuce saboda haka kowanne an yi maka takaidi an nuna maka gashi na saboda haka ka dauko kai abinda kake so daga nan gurin eh to shi ma daukan fa ba kowa bane ba kowa bane ba kowa bane mutum ya dauki abin da ya ga dama ya yi bayanin yadda yake so don son zuciyarsa ba zai ba saboda ƙur'ani fahimtar ƙur'ani kawai a zahirinsa a zahirin ƙur'ani yana da ana yi masa fassara dubu shida zahirin nassi ɗaya nassi ɗaya kaman kuli ya yi wa kafiruna ana masa fassara dubu shida eh kwarai ba shi yasa wahabiyawa suka dauki walaili za wa wa rabbi walha wa laili za sajja ma wadda aka rabuka ma qala wal akhiratu harul laka min al ula wala sawfa yudika rabbuka fi tarda alam yajidika yatima wajadaka balan kaga su wahabiyawa sai suka wai annabi ne suka same shi bacece sai jibril ya musulunta da shi ai ka san in baka mance ba ai wannan rikicin ne ya hada wannan bagobirin nan ba bagobiri ba malamin nan na maiduguri wanda ya ce zai kashe abdallah idris ya ce a sharif musa bodinga allah ji karai ai kasan shi ne ne fassaranta waje da kabbalan fahada manzala jibrilu ne musulantar da manzala ai bodinga da ya miƙe a cikin masallaci a hall ya yi kanshi na jin wannan rikicin ai ba wuce kwana arba'in ba mutum abdulaziz abdulsalam ai abdullah idris eh eh akan waje da kazalan ne eh sai shi ai wannan ne musulantar da shi shi kuma malam ali shi kuma shi ne da da wannan mutum mai duguri mai shi kuma ya ce akwai musulmai akwai musulmai a Najeriya amma ba musulunci shi kuma ya ce wallahi sai ya yanka shi da tijan nan sun yi kokari ya ce wallahi sai ya yanka shi wallahi ne sake waje wallahi sai ya yanka shi ma fallomi ne ko a fan wani abu dai na maiduguri amma a nan masallacin a nan garin yake su ne masu zama a gaban sa'un gaba Allah akbar to irin wannan to kaga wajadaka balan fahada mu anamu mu abinda muke tafiya da shi wajadaka balan mun ganka mai tsananin soyayya ne fahada ka sai muka shirya da kai saboda ka zo wajen mu eh saboda in ka dauke shi a balan bata to haka da ka jefa annabi amma ka dauke shi balan ya zamo irin soyayya din nan na innaka lafi balalikal qadimi na annabi yusuf da baban shi to wannan yafi kyau eh eh to irin wannan to wannan shine ake samun bala'i ya kai Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu na'am liyata da lekunal uhdata saboda shi koyin ya zamo fitti bayihi ya zamo yana cikin bin annabi Muhammadu ne alaihi salam la la alaihim fitti bayihi alaihi binsa gare shi ba ba a saba masa ba wai za fahimta haza idan ka fahimci haka fa'alam da ka sani annan nasa salasu mutane sun kasu kashi uku ne farko la'ula farki na ɗaya firkatun farki ne akabalat ala dirasati wanda ya fuskanci karatuttuka na a ƙawalil ulama'i alfuqahai maganan malamai faqihai wa ma'rifatul khilafiyya da sanin sabani farkin farko kenan min gairi fiqihin wala tafaquhin ba tare da fiqihu ba ba kuma tare da an san abun ba waradat ya bijire an ilimin likitabi wasu na tabil kulliyati ba ruwan shi ya bin maganan malamai da fuqahawo ya bin maganan khilafa kawai ya tsaya amma aka yi itirali ba ruwansa da bincike a ƙur'ani ko hadisin manzala kana kai ka ce ma sami at malikin kamar bai ji maganar imam malik radiyallahu anhu lazaini hadibuhuma mutane biyu wanda imam malik yake musu magana ina habbtuma idan kuna so ayan fa kuma Allah ta'ala bi hadha shani ku fahimci wannan shanin to qallila minhu wa tafaqafi ku karanta bibiyan jin wani ya ce wani ya ce ka nemi fahimta a cikin ƙur'ani hatta nan la ɗalibu na min ƙur'ani har sai ya kai level ɗin da ba sai mutum ya kai level ɗin da ba zai ɗauko abu da alƙur'ani ba ma'ana lokacin da babu illa rasmu sai zanensa wala min alhadisi babu wani abu daga hadisi illa ismu sai sunansa bal yunkiru na kullu inkarin zai inkari na kowane inkari alaman ya rumu minhuma kan wanda yake nufin su suwa zalika in ba wani haka ba wayan saunahu zai mantar da shi ilattidai ya mantar da shi zuwa ga farko waya rauna gayatar ilimi zai ga gayan ilimi wal'amalu da aiki mahun fiye wa alayi shi ne abin da suke kai in mutum ya ɗauke shi a haka ne wasani na biyu firkatun akwai wasu firka aradat ala kulli ma duwwanal ulama ya kawo da kai daga duk abin da malamai suka rubuta fi kutubin daga cikin littafin su wa an karu bil kulliyati gaba da sun ba ruwan shi na maganar malamai eh shi ma zai shiga istinbadi ne fito da shi wa'adu bid'ati sayya sun kirin ya shi da bid'a ne mummunan bid'a wa qalu sun ce yarjul amru ila ma kana fi adin nabi kawai a koma kaman zamanin manzo Allah la bi ta illa bil kitabi kaga maganan in izala kenan ko live ta ba wanda zai ba da fatawa sai da Qur'ani da hadisi ko ya sani ko bai sani ba kaga wannan bala'i ne ma annahum tare da su la ilmun lahum bil kitabi ba san qur'anin ba wala madakhal lahum ala ilmihi ba su da mashigansa illa bima aradu ibdalihi sai dai su shiga su bata shi eh su zo da nasi su ce anan Allah abin da yake nufi kenan eh kaga wannan waya saddu babu jumlatan su toshe kofofin gaba daya fahazi wallati qablaha da wannan da wanda malamai kawai suka rike da malamai da fuka hau ara'unsu wanda suka rike to sun rike awarun masu ido daidai ne eh awarun amya'un kuma makafi ne masu wayannan matakai guda biyu wakilta fariqatai ne wayannan fariqun inma turidu tafifa an nafsiya yana nema suna neman a sauƙaƙa ne wa kansu wati ba labadi ne amma kuma da su bi banna zannaha wa hadashaha zatanta da yadda suka faru wallazi hamala ala zalika wanda ya dauke shi akan haka karatul haqi in gaskiya ne Allah ta'ala ubangiji ya faɗi sai ya musu duka daya kashi uku ne da masu karabu amma kashi biyu aksarum laqi karihun mafiya yawa sun bi ba su san gaskiya walau tabal haqa da za su bi gaskiya walau tabala haka awahum da da su fi gaskiya a wajen son zuciyarsu la fasadati samawati wal ardu ma fihinna da sama da ƙasa za ta baci da abin da ke ciki saboda ba za su yadda da wannan ba wasalisu tunawun allati ma alhaqu shine wanda yake tare da gaskiya firqatun sune firqa tamassakat wanda suka yi riko bil kitabi wa sunnati da qur'ani da hadisi wa qabalat ala diyunil millati suka koma wa cikin diwanoni na milla fa haqa kuma fi diwani suka tabbatar da abin da ke cikin diwani bi nuri sunnati wal qur'ani da haske irin na sunna da alqur'ani wa fassaru suka fassaranta ma fil kitabi abin da ke cikin littafin wasu na abinda ke cikin suna bizalika da wannan diwanun suka fassaranta diwanin tafiya fasal lahumu da ilimu a alaikini sai suka samu ilimin laikini eh wannan shine mahmudi walam yasil gairahum ila ala tahmini ba wanda ya sami ba wanda ya samu abinda suka samu wancan sun tafi ne ala atahmin iz ilimin fiƙi domin ilimin fiƙi bidunin sunnatin wal kitabi ba tare da sunna ba ba tare da ƙur'ani ba zulmatun duhu ne la yuta dafiya ba a shirya da ita da ƙasar sawabi dan ka samu lada ba za ka samu ba kama anna ma dunahu amma ko ma bayan wannan kanzun shi kuma taska ce laibutau anu galakul baba ba a buɗe shi domin ƙofar a rufe take fa kullu ragibin anhu duk wanda yake kwaɗai arun mina taufi ya tsaraita ga barin gamdakatar wa kullu mawarina anhu duk wanda ya kau da kai gabarin sa balla ya bace ana tahqiqi ga samun tahqiqa wa sahibun nur ma'abucin haske wa tawfiqi da tawfiqi la yanhajibu anhu ba abin da zai buya gare shi tare da akwai ƙur'ani shine dacewa wala yughlaqu anhu ba a rufe masa ƙofa ba ma al'ulama billahi matukan akwai ulama billahi babun babi ne yanzu bi nuril kitabi wanda zai dinga kallo da kallon littafi ilal aqwali zuwa ga zantukan malamai fa yufriqul jismu siha sai a warware a rarrabe wato gangan jiki na lafiya min jisimil ilali daga jiki mara lafiya wannan wannan bawan Allah Abdullahi bin Mubarak ulama Ibris da bagi Abdulaziz da bagi ulama billahi da ake magana shi ba malami ne wali amma ba malami na karantarwa haka ba bai iya rubuta sunan shi ba ma bai bai iya ba sunan shi in ka ce ya rubuta ba zai iya ba amma sai aka tambaye shi to ya kace kake ganewa wannan hadisi ne in aka karanta maka ya kake kake ganewa wannan qur'ani in aka karanta maka sai ce in an gaya masa ana magana akan hadisi in malami ya zo zai mar magana akan hadisi yana magana zai ga hasken maganan yana tafiya har kabarin manzala ya ce to ya za ka yi ka gane ba hadisi ba ne in a hadisi ne ya ce in ka faɗi magana zai ga ya yi dabaiti ba ya kai wa kabarin manzala to ya kake kake ganewa hadisin manzala da alƙurani da hadisul ƙudisi ya ce ƙurani ya ce duk lokacin da ake ake karanta mara ƙurani yana ganin hasken ya fi ya fi wancan hasken haske ya ce da shi yake tamizi to shi ne ulama billahi su ake kira Allah ka ba mu albarkacinsu ba da ma sara ila babil kitabi bayan ya tafi zuwa kofan kitabu bi mutahil aqwali da mabudin zantuka awla awlal albabi shine mafi cancantan kofa fai da hulu zai shiga ila ma wara albabi zuwa bayan kofan wayan zur ila ma halfal babi zai duba bayan kofan min aja min ujabi amrul ujabi daga mamakin al'amarin mamaki wa gara'ibul lubabil albabi da baƙunta baƙuncin ƙwayan hankali baya afuzu ma ya kafi sai mutum ya riƙe abin da zai iya kawai wayan shiru bi mil fi sai sai fara shadi ya cika yana cewa laili bi wajhika mushriqun wa zilamu fin nasi sara laili dare na bi wajhika da fuskanka mushrikun ya haskaka wa zalamu duhunsa finnasi na bi hanya sara na bi hanya mutane ne ya zamo ya yi duhu fannasi fi sadafi zilani su mutane suna cikin kwasfa ne na duhu wa nanu mu kuma fi zau'in nahari muna cikin hasken rana ne eh mu muna tafiya ne akan haske wato ala nurin ala basiratin su kuma mutane suna tafiya ne akan tunanin mutane kawai wal hasilu abin da yake faruwa annan ma an fata hada ilimai ne duk wanda ɗaya daga cikin iliman nan guda biyu ya tsere masa fata sani to na biyu ma ya tsere masa au ma azima ko mafi girmansa wa man lam yatahaqqaq wa man lam yuhaqqiq ulum al-fiqh duk wanda bai samu ta haƙiƙi na ilimin fiƙi bilkita da wasu nace da ƙurani da hadisi ba la ya hasilu lahu ta haƙiƙa abadan ba zai samu ta haƙiƙin ta fara abadan fashe sakrani hairan lallai wani zai rayu mai maye mai ɗimawa mu'amata hairanan zai mutu yana maye sakaranin kuma a ɗimoce wai lahazal ma'ana a wannan ma'ana ne a sharna muka yi shara bi ƙaunina da fadinmu ina lahuda fi zikir wasu na tifagat shi shirya yana cikin alzikiru shi ne alƙurani wasu na tudu sunan manzala wa mata da almuridu duk wanda ya kau da kai gabarinsu an hazaini duk wanda ya kau da kai daga barinsu muridun an hazaini kaddin ba zai zamo ya shirya ba ma duna ayyimatul ala tafsiru hazaini bihi yuramu duk wani wannan abin da kaje aka ce maka ba daga cikin littafin qur'ani da hadisi aka samu ba tafsir hazaini fasarin wannan bihi yuramu shine ake nufi shi ake nema wa minhu ma tahqiqu zal ibramu daga wannan ne ake taƙiƙi ake tabbatar da wannan ƙulli wa man khala an wahidin duk wanda ya kawo da kai gabarin ɗaya yulam za a zarge shi wa jamilu kulli wanda ya hada huwa da imamu shine shugaba fi ayi asari a kowane zamani kana wassalamu ya kasance wassalamu da aminci Allah ya taimake mu wai za fahimta ma kaddamna idan ka fahimci abin da muka gabatar wa haƙaƙtahu ka samu haƙiƙarsa alimta za ka sani annahu la yabligu al-abdu haqiqatul abdin nafi bawa shi yasa in mutum zai sai ya hada ilimin zahiri da batini al-kitabu was sunna an ka fade shi haka kawai to al-kitabu was sunnatu haka ne shine komai amma nawa ne mutanen da suka iya idrakin suka san shi saboda sai yana da abuwabu kofan uluji shiga ya za ka yi ka shiga cikin wannan kofa ya za ka yi ka ya za ka yi ka samu abin da ake bukata a ciki idan mutum kuma ya zamo ba haka ba to la yablughul abdu haqiqatal abd bawa baya zamo haƙiƙan bawa annafi mai amfani wala amalu sahihu aikinsa ya zamo mai inganci ne almutabarul kamil wanda ake itibari na cikansa allazi la khalala fihi wanda babu tsari a ciki ma dama mutajammidan matukan yana nan a daskare ala taqlidil mahad amma taqlidi ne shi kullum ya jance ne ya jance ne ya jance ne a kawar kina wata ajibu lil wata ajaba yayi mamaki lil aqwali da zantuka la ya alamu laha dalilan wanda bai san dalilin ta ba la fil kitabi wa la fil sunnati ko a qur'ani ko a hadisi la'annahu shi wannan la yastahaqu bi zalika fil galibi babu abin da ya cancance shi mafi rinjaye illa zammu sai dai zargi wallon da azamu wallon zargi dai wal halaku da halaka ajalan wa ajalan nan da can duniya da lahira wala ya ga tarro mutum baya ruduwa bi anna inda hu min al-hibzi a ce mutum ya haddace a qawalul ulama zantukan malamai ma yasu bihi fususul sawabi wanda da shi ne kai a tunaninka da shi ne da aka dace a kan bayan suka ne ya zamo shi ne abin dacewanka bayan na ha wannan dawan dawa ne ya ji da mata tajje ilaiha ba da ilatun wanda mutum zai same ta duk lokacin da ya buƙace ta zai sami kan ta zama akwai barna ciki bayan na lihibza shi haddace abu bila fiƙin baka gane ba kulle shayin biya zalba baka fahimci komai a cikin wannan babu kama ƙara sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah ya ce rubba hamil fiqi ghayr faqin da yawa mutum yana daukan fiqiu amma ko bai fahimci fiqin ba wa kama ƙala ta'ala kamar yadda ubangiji ya ce kamar sallah hamari himari ya hamilu asfara kamar jaki ne da yake daukan kaya li'annaka idza rasalta rasulan idan ka aiki manzo da akalika da hankalinka u kalamika da magananka walam yaku za aqalin ba kun mai hankali bane wala kalamin kuma ba mai magana bane amma ka aike shi fa innahu idza balaga mawdil hajati idan aka je gurin da ya dace yayi magana wa arada lahu adanal muhalifi sai aka bijirantar masa da abin da ya saba masa za ba na anu a haƙalahu dama bai da shi hankalin sai gushi ko tun da babu walai mai kun ma'ahu haƙalahu sai hankalin ya zama babu da khilafi rasulul aqili sabanin manzo mai hankali fainahu shi manzo mai hankali yazidu aqalahu bi aqalika hankalinsa zai karu da hankalinka waitin ma'akaluka min akali hankalinka hankalinka zai cika hankalinsa hankalinka zai cika da hankalinsa waina ma sara fi falatin duk mutumin da ya tafi a cikin daji alanati a irin wannan siffa wal wasfi da wannan siffa min gairi ma'rifatin ba tare da sani ba sabiqatun ga hanyar da zai bi wala dalilan arifan ba kuma wanda ya nuna masa hanya fa inna najatu minan nadiri ka tura mutum ne ya yi tafiya amma ina za shi ya dai bulle ya je ko ina za shi ma ya je to ya ce ta yi najirun yana da wahala ya bulle wahala ko minan mahakum bihi halakarsa na hannun wanda ya tura shi wala halayyeni yana daga cikin halaye guda biyu mazmumun malumun an yi masa zargi kuma an zarge shi magarurun mafrudun a ruɗe yake kuma an yi sakaci akan halakansa waƙala abdullahabu sharani abdullahabu sharani ya faɗa cikin risalatul mubaraka walan yujibu Allah ta'ala ala hadin qiyam mazhabun min mazahib mutaydina ba wanda aka wajabta masa tsayawa akan ya bi mazhaba dole biyu susi wai sai mazhaba ɗaya zai bi da adami ismati saboda mai mazhaban shi kansa ba masu mi ba ne wa min aina jana lawjubu ta ina ne aka ce mana dole wala aimatu kullu mutabarra'u min amri bi ittiba'i kowanne ya ce in ka sami abin da yake daidai ka bi abin da ka ga ba daidai ba ka bashi wa qalu sun ce idza balakum hadisun idan wani labari ya zo muku kwance na ce fa'amalu bihi in hadisin ya zo daidai ku yi amfani da shi wata rabu bi kalamin alha'ila amma ku jefar da maganan waje wanda ba haka yake ba wannan duk malaman Allah haka suke eh eh shautu jana ya faɗa ko eh za su bitun min shay'an fazinu bi mizan shar'i wannan shine mizan shari'an da ake magana amma kar kai tsammanin dan ka karance fikihu da kawalu malamai kau kai tsammanin shine ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi shi shautu ne yana magana ne da malamai ba yana magana da ilimin tambadadu ba wanda ba san inda ma suka sa kai ba a malamai ake magana malamai in kun ji shauciya ne ya fara kai ka ɗauka ka ce za ka yi gwada maganarsa da yadda ake nufi daga nan ba a ya nuna maka bambanci sai ka san me ake nufi da ƙurani me ake nufi da hadisi me madakalinsa me fununinsa menene kazansa me kaza ta yin za ka shiga Allah ke yi radiyallahu ta'ala na ukala qabla hubi qalilin an fada qabla hubi qalilin walan yaduguna walan yabluguna anna ahada min ulama salafi ba mu ji labarin daga cikin malaman salafu sun yi horo ɗaya an yi taƙayyada bi mazhabul ma'in ya ce shi kawai ya tsaya mazhaba ɗaya walawa ka zalika da wannan ya faru lawaka fil ismi da sun fada cikin zunubi littafawi littafawi ya ce mun la'amalu bil kitabi da hadisi saboda sun fifita aiki da da akan hadisi lam yakul bi zalika al mujtahid wanda wani mujtahidin bai samu hadisin ba balle ya tsaya alladhi amara khalqu bi tibai wanda Allah ya horo abi shi kare wa shari'atu haqiqatun shari'a haqiqa ce inna ma hiya al-majmu' bain al-mujtahidin an tara shi a tsakanin mujtahidaini ne la ma biyadi da mujtahidin wahidin ba hannun mujtahidi guda daya ba fa jami'u ulama shari'a dukan malaman shari'a fi tilka shari'at sana cikin wannan shari'a ne yusabbihuna suke ninkaya ba suke tasbihi ba ninkaya amma fasar yusab yusabbihuna yusabbihuna suna ninkaya la na jami'a qawalihim dukkan maganganunsu la ta karjo an martabatai ne ba ta fita daga cikin martabobi guda biyu lanaha domin magana imma imma ma silatun ko tana kamanni ne ilal akazibil azaimi ta yi riko da abubuwan da ke azaimi manya-manyan dalilai misali rashin ruhusa na al'amari wai ma ma salatin ko kuma tana mumasala ne ila akhadhi bi ruhusin da riko da ruhusa wa kullin duka min martabatayni daga cikin martabobin rijalun akwai mazaje shine kaga kaman mazhaban sai na Abdullahi ibn Abbas kaman walad zina hayaran bal walad zina sharrun akwai wannan tsakanin abdullahi bin abbasin da abdullahi bin mas'udin ko da abdullahi bin umar a cikin abadallan nan eh wannan ya ce dan zina sharri ne gabaɗinsa wannan kuma ya ce dan zina yana da alheri kuma duka akwai gudu da suka fito da shi daga manzo Allah to shine azaim din wannan kuma shine rokosa irin wannan kaman ga sunan da da yawa a hakamun suna fitowa duk abin kuma yana fitowa ne daga ƙurani ko hadisin annabi kai inda ka fahimci abin wani kun ba haka kuma an yi abun a gaban manzala manzala ya shiru kaga an nuna isbati yana cewa wani kullu faman amara ashabu martabatin wanda aka umarci ma abocin martaba bi filin da aikata martabatul ukura wata martaba daban min su'udi na hauhawa au nuzulin kasoka faƙaɗa haɗa ya yi kuskure wama na daba ba'adul ulama da abinda aka ce mandubi ne ila adamin tattabo ruhusi cikin rashin bin ruhusa illa fi haƙi gairi ahalin ruhusati sai wanda ma gaira ahalin ruhusati min al'aƙuyi yayi wanda suke da ƙarfi mutasahilina wanda suka sakwa kafi dinin cikin addininsu misali kamar tafiya barwa ya biyu idan mutum zai yi tafiya a watan azumi kamar za ka tafi maiduguri mutumin da ke zama a jos misali tafiyan ga ta nan tafiya ce mai nisa wani sai ce a hadis nassin ƙurani abu ne ce ka sha ruwa sai wani ya ce to shan ruwan ai za ka rama to in haka ne kawai a yi mana kawai ba ai ba tun da za ka iya kaga an baka izinin shan ruwa akwai kuma tunanin cewa in kana da ƙarfi ba dole ba ne za ka yi a baka da damuwa don ka tafi ba sai ka sha ruwan ba to akwai wanda suka ce ka sha ruwan akwai wanda suka ce a ɗauki ba sai an sha ruwan ba wasu kuma sai suka ce in haka ne to an gallaza wannan babu ruhusa ne kamar mutumin kamar sallah irin wannan duka yana cikin irin wannan babin kamar sallah in ka tashi yin tafiya sallah in ka tafi za ka yi tafiya sai sallah ta kama ka sallan kuma ya kai misalin tafiyan awa 20 min mil 48 dai kawai a malikanci mu ce ya kasaru ya kai kasaru kawai mu ce kowanne kasaru ya kai kasaru to ne sai ce in ka cika sallan waye ce ka cika ayan baka izinin kai raka biyu ne kawai sallan farilla ka ce assalamu alaikum to sai wani ya ce ah to ka cika ɗin mana ko ka cika ko kar ka cika ai Allah ne ya yi maka ruhusa irin wayannan abubuwan akwai irinsu da yawa a cikin addini wanda za a gani to wani kuma ya dauka ya tsaya sai ce a sai an yi irin nashi akwai misali in ka zo yin sallah karatu da gajeren sura karka tsawaita saboda a ciki mazala ya fada lana fi maridun wa ba'ifun wa zulhajati akwai marar lafiya akwai mabukaci akwai mai rauni to wannan hadisin ban fahimce shi ba sai na fara rashin lafiya in aka ja sallah a tsaye ni shiga tashin hankali nake na fi yarda in tsaya yi sallah na ni kare saboda in yi sallan ina shiga mugun damuwa sai a nan na gane amma lokacin da mutum yake da lafiya ba zai gane kuma abu na mazala ce liyana fi maridun wa da'ifun wa zulhajati zaka bi amma in ka yi sallan domin abu na mazala ce a turidu an takunu fatanan so kake ka zamo fitinanne daga wani ya zo bin shi sallah in ya kama yasin sai ya dire a wannan zamanin ba su da yawa wannan za ka musu wannan sallan ya bi ka a wannan zamani yadda ake kusan tashin kyaman nan eh a yaka ne wani kuma koyon karatun yake a kanka in ka koma gida in ka so da dare in ka fara raka da ya sai ka sauke gura ne wannan ruwanka amma a cikin mutane bai ba to duk irin wayannan akwai babu rufusati akwai babu azayi eh wannan shi da ake magana Allah ke yi za mu tsaya na Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq nasir al-haqib al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره من قدار لازم صلاة تملا الأزلاء ولا بد الزمن أو مكان مضربة في كل عدد دادا ما في لمكا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل الحمد لله رب الفاتحة آمين